بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك واستر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام يا همة الشيخ سيدي لنا هذا المحضي والسائدي بنزلة تعلمنا بالزهر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا goma na goma ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin ga watan Maki miladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يدعو بهما ومن تدعو خيرا فان لا شيء عليه الله تبارك وتعالى فان الصفا والمروه من شعائر الله wato safa da marwa wannan tafiya da ake tsakanin duwatsu guda biyu ɗaya safa ɗaya marwa min sha'airillah wannan yana daga sha'air wato alamomi na addini a wani hajjar baita duk wanda ya hajjanci ɗakin kaba ana yi aikin hajji ko umara fala junaha alaihi an yattawahu biha babu laifi a gare shi ya yi tawafi da wa'annan wato tsakanin wannan duwatsu wa man tatawwa a khairan fa inna allaha shakirun alim wato duk wanda ya ƙara fiye da yadda ake yi ya yi ta yawa da yawa fa inna Allah alayhi ala tabaraka ala shakirun wato mai godewa ne alimu masani a in an ce safa wato dutse wanda yake amla wato wanda yake kun babu tsiro ba komai haka a cikin dutse ne kawai haka shi ake kira safa daga safa ya fito safuwar haka abin da zai zama babu komai a kan shi ciyawa ko kananan duwatsu a dutsen ne kawai wanda da ruwa ya zuba kawai da farko ya ne shaki kira haka to a wayannan duwatsu guda biyu saboda ta kawana aya a tun a lokacin jahiliya dama aka zo a yi ta ayi tsakanin safa da marwa sukan je akwai katon gunki akan safa sannan akwai ƙaton gunki a kan marwa to sai zanto idan suka zo ibadun nasu su je wancan dutsen a masu jada a gaishe shi a yi ibada a taho kan wannan dutsen shi ma a yi haka to suna haka ana haka lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wato ya kawo addinin musulunci sai wasu daga cikin musulmai suke suke ganin to ai tun da yanzu kan mun musulunta me amfani kuma wannan sa'ayi da ake ai ya kamata a ce an bashi inda aikin jahiliya yanzu ko mun musulunta to shine Allah tabaraka wata'ala da sai ga suna nisantar yin sa'ayi din ba sa son wannan sa'ayi din abin yana musu kunci saboda ai aiki ne wanda dama sun saba shi a jahiliya to kuma sun musulunta to kuma an ce zama an bai shine Allah tabaraka wa ta'ala yake inna safa wal marwa kun ga wannan sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa aje a da aje a da min sha'irin nan wato yana daga alamomi yana da wuraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izinin abota mana eh kar ku duba kuna yin abin a jahiliya musulunci ya tabbatar da wannan kuma babu laifi ga wanda saboda haka kamar hajjar kamar hajjar baita duk wanda ya hajjanci ɗakin Ka'aba wato in an ce hajja ma'ana qasada wato ya nufi wannan ɗakin dan yin ibada abin tamara ko kuma umara shi kuma in umara daga imaratu ne ma'ana raya ce ka Allah kamar me yin wato shi umara kamar yana raya ɗakin saboda haka duk wanda wato ya nufi wannan ɗakin da niyan yin hajji ko kuma yin umara to fala junaha alayhi babu laifi gare shi ba zunubi dan yayi dawafi tsakanin waɗannan duwa inda ya dawo ya je ga wasu bakwai to wannan babu laifi a ciki bari ma a yana da ladan gaske sosai kamar ta dawa a khairan duk wanda ya ƙara yayi ta tsauri yayi yayi da yawa ta ayyuka to kuma inna allaha shakir lalle Allah wato shakirun mai godewa ne in an ce Allah shakirun ma'ana shi Allah a ƙarƙashin wannan suna na shakiru wato kaɗan za ka yi na aiki kaɗan sai ya ɗauki ladar kuma taiwa sai ba shi ne shakiru eh kaɗan kai aikin bai ta kara karya ba amma sai a dumbuzo taiwa sai a ba to wannan shi ne shakiru to alim Allah kuma masani ne da tsakanin wannan wato ɗakin ka'aba da wa'innan duwatsu ya kai zira'i dubu tafiya tafiya tsakanin safa da marwa ɗin da kuma wato ɗakin ka'aba to amma da ke ana ci gaba da buɗe masallacin ka'aba ɗin ana buɗawa ana buɗa yanzu har sun haɗe har sun haɗe zai za ka ba ma tazara tsakanin su kawai suna ma tare yanzu. Saboda Allah ya ba mu iko mu je aikin hajji mu je mu ga wato inda aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu je mu yi aikin hajji mu je mu ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fa inna Allaha shakirun alim na inna ladina
إن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله أكبر
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون الله تبارك وتعالى يكي سوى إن الذين يكتمون lalle waɗanda suke koyi wato ma an zalla abin da muka saukar min albayyana na daga wato hujjoji wal huda da shari'a min ba da ma bayyana hulun nasi bayan kun mun bayyana wa mutane karar abun a cikin littattafai da muka saukar wa annabawa ga abun na amma suke koyewa ba za su faɗa ba ula'ika waɗannan yal'anhumullah Allah yana tsine musu wa yal'anhumullah inun masu tsinewa daga mala'iku da mu'minai kuma suna tsine musu a wato wannan aya ta sauka akan Yahudawa wanda suka koye sifar manzon Allah dan Larabawa su suka tambaye su an ce a littafin naku na akwai sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai labarin ji su alaihi su wallahi ba ba ba aga sun koye sannan aka tambaye su hukuncin rajamu ma'ana shin akwai cewa duk wanda ya zina matukar ya taɓa yin aure a jefe shi suka ce dan ma babu ma'ana duk abubuwan da ransu ba ya su koyi su shi a su canja su sako abin da ransu yake so to wannan kenan wannan ayan ba ta tsaya ba har ta biyo kanmu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya tarar da shi wani ilimi ya kuskure ya koye wannan ilimi ya mutu da wannan ilimi to shi ma zai shiga wannan aya saboda haka wa'azin nan da kuka ake yi dole ne a yi malamai sun tabbatar da cewa da malamai za su ga ana barna sannan su yi shiru ba su ce a jara ba to rashin cewa a jara in laifinsa a wajen Allah ya fi na wannan sabon ba a fahimci maganar laifin rashin cewa a jara din laifin da malaman suka yi ya ma fi laifin na masu yin laifi kaddara zina ake yi kaddara shan giya ake kaddara luwadi ake kaddara janna haƙƙin talakawa ake dole malamai su fito su gaya wa gwamnati gaskiya ko su gaya wa al'umma gaskiya ko su gaya wa sarakuna gaskiya dole malamai ne farilla ne a farko matuƙar ba su yi wannan nauyin ba to laifinsu a wajen Allah ya fi laifin waɗancan masu wannan laifin. Shi sa malami dolensu ne ya fito yi wa'azi. Malamai suna cewa idan za ka yi magana na wa'azi wa mutum dubu ɗaya fahimce ka sai ka ƙi to ka saba Allah. A dubu ba, amma ɗaya ne kawai zai gane me kake. sai ka ce to abin da ba ma ganewa suke ba abin da ba fahimta suke ba abin da ba ɗauka suke ba sai kabari to kai ne dole ka ne ka fito ka faɗa a irin wannan akwai wasu lokuta da aka yi fama fama wato aka samu wasu gwamnatoci suka ce ƙur'ani shi ma makalukun shi ma halittar za a yi gwamnati suka faɗa haka shikenan su ko malamai suka fito ta suka ce qur'ani ba makhluqun bane ba halitta za ka yi shi qur'ani sifar Allah ne to akan wannan an daki malamai akwai babban malamin da sai da aka masa karara aka zaga kasuwa da shi akan wannan kalma wai a dole sai ya ce qur'ani makhluqun ba shi ma qur'ani halitta za ka yi shi ma halittar Allah ne. To, akwai a imam shafi'i shi da ke yana da wayo, akwai imam Ahmad bin Hanbali, to, shi ya dage yake wallahi ina a kai shi kuma ba ka ja kulle. Ya sha wala ko ya sha bulali sosai. Shi kuma imam shafi'i aka ce to kai baka ga mana matsayinka akan wannan magana da ake ciki ba. sai ta ai na fahimci abin da kuke nufi ina kuna nufin da at-taura da injila da zabura da qur'ani wa'annan duk halittan Allah ne su yace ina ha kuke nufi shi ha wai duk ina duk halittan Allah ne duk ina halittan Allah shike nan da suka ta shike ga wannan ma ka abin da yake so bayan an tafi sai ba da zuwa ga wa sarki ya tsufa bai yake nuna yake ta halaka Allah ne bayan an tafi ke da tafan ba to shi wayo yake da saboda haka sai ya dinga zilliya duk inda suka zo za a masa abu na sai sai sai da yadda zai zille to to ana kira ga malamai lalle lalle su ji su faɗi gaskiya to amma idan malami ya ga zai ci duka da a daure shi idan akwai wasu hanyoyin da za a ɗan bi ana dai faɗin gaskiya ɗin ana kuma dai a abin nan to kuma shi ke sai ana hara a saboda gudun kuma abin da zai je to wannan shi ne amma dai lalle dole malamai su faɗa kuma ko wani sirri ka sani sahabbai da yawa da yawa idan manzo Allah ya sanar musu wani abu to sukan yi kokari su sanar da shi kafin su mutu kan su mutu wala ko wani sirrin ko na gado ko wani waye kar ka yadda ka mutu da shi ba wanda ya sani a cikin halitta har ka yadda da aka zama abin tambaya akan wannan wannan ya jawo wasu abubuwa dole mu faɗe su ko da za su ma wasu daɗi ko da ba za su mutu daɗi ba ko wani babban malami a ƙasar wanda kusan alhamdulillah a shi daga ‘yan izala a tun daga saddamawansu, talafawansu, kotawansu, da ‘yan shi'a duk ɓangarorin nasu gaba ɗaya, da ‘yan ɗariƙu gaba ɗaya, Tijjaniya, Ƙadiriya gaba ɗaya, kowa ya yarda mutumin kirki. Har da in ba ruwanmu wanda ba ta nan ba ta nan, kowa ya yarda wannan ba Allah mutumin kirki, kuma waliyin Allah ya. To wannan malamin na ɗauko wani littafin da ya wallafa saboda jiya na ta wata magana a nan wajen ina cewa wato in ana maganan wato annabawa siddiƙai su hada salihina da waliyan Allah to ba ana maganan tafiliyan irin mu bane waɗanda ba ka da ikon ba igiya ba komai kai ba komai ba ba komai komai ba to wannan ya jawo mu a ɗauko littafin wannan wali wanda shi ne shi Usman dan Kodiyo Allah ya ƙara masa yadda wanda kowa ya riga ya san shi kuma kowa ya sallama masa shi ne wannan littafi a suna littafin walan ma balag wato wannan zan karanta mana saboda gudun koyi ilimi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa bismillahir rahmanir rahim صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إذ قال عبد الفقير المضطر لرحمة ربي وتباوى مبقاتي غرهم ubangijinsa wanda ake kira Usman bin Muhammad bin Usman al-Ma'ruf ibn Kodiyo kala wato bawa mabukaci ga rahamar ubangijinsa wanda ake kiransa Usman wato mu sai mu ce Usman dan Muhammad dan Uthman wanda aka fi sani da dan Fojiyo Allah rubuta shi da rahmatsa amin yake a wannan littafi na walan ma balaltu yace yayin da na kai 36 sana yayin da na kai shekara 36 da haihuwa shekara 36 da haihuwa yace kashafa Allahu likida an basari sai Allah ya yayi rufi daga ganina duka wani hazo sai bar ta jiyona zamu ji wani hazo ne yace wal waqar an sami nauyi da yake kunne na sai aka dauke shi yace wal aqa an zauki sai aka dauke aqa wani kaman tanti haka ko wani leda haka da yake kan harshe na sai aka dauke shi ma wa tsayya an yadi naɗi da yake jikin hannuna an naɗe shi haka na sai aka warware shi wasabata arrijili aka ɗauke tabbata daga kafana kafana da suna tabbace a kai a waje daya to sai aka ɗauke wannan tabbata wasikala an badani aka ɗauke nauyi daga jikina to yanzu zai fassara maganganun da ya faɗa yace wato idan ka ji na ce an ɗauke wato rufi daga idona shine wa kuntu anzurul ba'ida kalqaribi abinda yake nesa ina kallon shi a kusa kusa misali yana sokoto amma yana kallon ɗakin kaba da shi na a gabansa eh abu ga shi a nesa yake amma yana kallon shi a kusa kusa akwai wani malami wanda ya ce ya usunna wa kuma wato ba ya usunna ba ya ulumu ci imamul ghazali wato yana zaune a makaranta inda yake koyarwa a gabansa ba fa shidin ba a almajiransa kadai waɗanda in sun daga kansu haka sama suna kallo al'arshin Allah suna kallo nauyin mahfuz sun kai mutum arba'in ba ta shi ake magana ba almajiransa kawai to wanda zai iya kallo lauhu amma yana gaban wani malami yana karatu to ya karatun wannan malamin kuma manya kenan to an dauke wato mu yanzu an sa wani abu ne ya rufe mana idanuwa muna kallo kamar muna kallo amma ko ba ma kallo saboda wani abu ya sha makance ba ma kallon abubuwan da ya kamata mu kalla a yanzu ai akwai aljanu akwai mala'iku muna kallon su kama kallon su saboda haka dan adam a rufe masa abubuwa da yawa har yanzu ba ture da cikin sa sai zanto yayyo wani gilas wanda da za ka sa gilasin a idonka idan ka kalli fuskar ɗan adam za ka ga wani kogi ne a fuskan wanda ga wasu halittu suna ta kundum a fuskar su kuma a nan suke rayuwa suke ci suke sha suke noma suke komai a fuskanka a fuskana kuma baka sani ba ko ban sani ba ikon Allah ikon gaske to shi ne sai ce ya zama ina kallon wato abun da yake nesa a kusa kusa yace wa asma'ul ba'ida kal qarib ina jin abun da yake nesa kamar a kusa kusa eh kamar gani ga su muke magana alhali kana nisan duniya yace wa atimur riha man ya abdullah ahla kullu li yace ina jin kancin wanda yake bautawa Allah ma'ana idan bawan Allah tsantsa bawan Allah na gaske idan ya zo waje na sai in ji yana kamshi kamshin sa ya fi kowane irin turare yace wani ya sa ibn ma'asi asbaha kullu nasmi idan mai sabon Allah kuma ya zo waje na sai in ji yana wani tsoji wane mushi kaga mu yanzu saboda hijabi da aka saka ba ka baka san ma mai sabon Allah ba baka san ma me biyayya ga Allah ba ba za ka ji kanshin wannan ba ko warin wannan to shi yace a wannan shekarun nasa 36 sai gashi da ka zo wajen da kai da sabon Allah ne sai ya ji kana wai idan kuma kai bawan Allah ne ka fice mai wuta sai ya ji kana kanci kanci ko mara misali yace wa arifu halal bizawji qabla bal'i yace kuma ina gane halal daga ɗanɗanawa tun kafin na haɗe in dai halal ne da na sa shi a harshe na ba ya ce muku an yaye wani kamar lela daga kan harshensa ba yake to wallahi da ya ɗanɗani halal da ya sa a bakinsa kafin ya haɗe ma ya gane halal ne ikon Allah ko me yake ji to yake in kuma haram ne da ya sa a bakinsa na ma kan ya haɗiye sai ya gane wani abun haramun sai to to a nan wajen akwai kisar da muka bayar ta sai na abubakar wanda ya zo a ingantaccen hadisi wanda ya rubuta wani bawan sa fanta cewa bawan ya ɗauki kansa in ka kawo kaza ka gama kawa ka fahimci kanka ka zama ɗa shikenan sai rannan sai na abubakar ya wuni da azumi sai bawan ya je samu wato jibinai sai ya kawo shi sai na umar yake mata ga ga jibino nan shike nan sai na Umar da yawun da azumi bai tambaya ba sai ya dauka sai shi can sai ka kai zo mana ni wannan abin da ka samu a ina ka samu shi sai ce ai tun lokacin jahiliya ban iya ma bokanci ba dai amma wasu suka zo wajena sai na nuna musu kawai na iya bokanci na musu na ƙarya ba su biya ni ba sai su suka biya ni shine na ɗauko yana kawo maka shikenan sayyidina Umar a sayyidina Abubakar hatta matsayin sa a wajen Allah tabaraka ta'ala yace har ya haɗi yace ya haɗiye sai da aka ce masa gashi na bokanci ne sai ya ka maka halaka ne sai ta sa yaron da yana kakaro amai aman yake zuwa saboda to yawun da azumi kuma iya dinin ne to shi sai aka ce masa ai amirul mu'minin ya ka sa ruwa tukuna sunan ya cika tujinsa da ruwa ya tsakaro amai har sai da ya lomar da wannan ya tofar da wannan loma da ya ci guda ɗaya. Wanda suke tare da shi suka ce aka rauka Allah yanzu wannan duk wahalar nan da ka sa akan loma ɗaya sai ce wallahi in ba za ta fita ba sai da raina wallahi sai na fita ita. To ina so ku haɗa min wa'innan maganganu guda biyu ne. Ya za a yi sai na wato shi kuma ɗan kodiyo Allah ƙara masa yadda daga ɗanɗanawa yana gane halal ko haram ya za a ce na abubakar kuma baya gane to wani yana daga cikin abubuwan da suke kawo iskali a wajen mutane to abin da nake so ku ɗauka al-khususiyatu la taqri al-afdaliyya wato dan an kebance ka da wani abu bayya nuna cewa ka fi wanda ba a ba wannan matsayin ba wannan ka'ida ce الخصوصية لا تقتضي الأفضلية عند مثال سيدنا عمر ابتفائي سيدنا أبو بكر يأتي كما قوة سيدنا من قال وكما يأتي قوة amma ya tabbata yana daga cikin kirarin da ake ma sayyidina Umar shine ana cewa ya man azhara Allah fi dina ya man izara aw shaytanu salikan fajjan salaka fajjan gaira fajji ya wanda idan shaytan ya ganshi to dan da hanya yake ah to yanzu an kebance shi da wannan kusuciya amma kuma sayyidina Abubakar kuma shaytan din zai zo har ya shiga jikinsa amma ga shi na Umar kuma hanya ma ba ta hada da shaytan to yanzu dan an bawa sayyidina Umar wannan sai zama ya fi sayyidina Abubakar a'a al-qutusiyatu la taqtul afdaliyya dan Allah ya kebance ka da wani abu yanzu ko tura wannan da Allah ya ba su kera waya ya ba su kera jirgin sama mu da asana ma ba mu iya yi ba sai an yi mana sun fi mu kenan a'a biyu ba mun ma fi su alhamdulillah saboda mu mun yi imani da Allah mun yi da Annabi Muhammad mun yi Qur'ani mun yi da shi muna addini mun da shi mun fi su wallahi saboda haka keɓance ka da wani abu ba a ba wani ka babban yana da kafi wannan mu riƙe wannan kayan saboda haka wannan yana kada mutane da yawa sai ka ji to shi annabi ne to shi ka za ka zai to ai ga wato wani ba a shi Allah ya khassu bi rahmatihi man yasha yana keɓanta wanda ya ga dama da rahmatsa sai ba ka ba dan ka fi kowa ba ba dan ka kowa ba ai malamai suna cewa rubba shekhi da yawa shehin malami ko mai tafsiri ko wani bijimi wanda za a ce wani kenan ana ganin shi kamar da tsoron Allah da yawa mai juya mata takalmi cikin almajiran ya fi shi wallahi a wajen Allah shi sabon ba a riga yake ba ba a baki yake ba ba a wani ba ilimi yake ba abun kawai zaɓa ne na Allah tabaraka wa ta'ala zaba ne saboda haka kar ka dinga jin kaci wani wallahi ba wanda kai ba wanda kai abun ba yawan shekaru bane ba yawan ilimi bane kawai abun yana wajen Allah shi sa Allah ya ce huwa alamul malik yace inna akrakum inda la atqakum gabba a cikin ku shine wanda ya fi ku tsoron Allah manzo Allah kuma yace attaqwa hauna tsoron Allah a zuciya take a tsoron Allah a zuciya take wa ya san kuma abin da ke cikin zuciya Allah wa alamun manista saboda haka wa ya fi Allah wa alam Allah ne wuta Allah ne ya fi kowa bayan shi manzo Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma waye babba Allah ta'ala ala an tambayi babban malami Shehu Tijjani Allah kara masa ita aka ce Sayyidina Abubakar da aka ce ya fi kowa duk wanda ba annabi ba sai na Abubakar ya fi kuma an ce sai na Ali shi kuma ya fi kowa ilimi a cikin sabon manzon Allah to yaya za ka haɗa min wannan abu guda biyu sai ya ce wanda ya fi kowa da komai shi ne Annabi Muhammad amma duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ta yi nafika da kaza kafin da kaza nafika da kaza kafin da kaza in ana magana fadila to babu kamar sai na Allah fadila amma ana magana ilimi babu kamar waye sai na wato Ali Allah kara masa kana magana wato kunya da hajjin Qur'ani da wato ba da sadaka da kyauta da sabul munta ba kamar sai na Usman Allah kara masa in ana magana jarinta da ƙarfin zuciya da wato a in ga ni kashe ni a gaban annabi Muhammad ba ka sai na Umar Allah ya kara masa wanda galibi ma zai yi magana sai ya dace da wahayi manzo Allah yake cewa da da wanda da akwai wanda Allah yake magana da shi a cikin al'umma ta da sai ce Umar ne saboda da yawa in yayi magana sai Allah ya tabbatar da magana to wannan ke saboda haka mu rike al-qudusiyatu la taqdir al-afdaliyah yace wa alimi bi yadayya ma kana ba'idan wa ana jalis yace ina tsinka da hannuna dinna abinda a nesa yake ina zaune kuma ina zaune tsarani suna zaune shi ko shi kuma dan kodiyo da wani mutumin da sai mutumin yace ni kuma goro nake bukata yace goro ita to sai mu san zagaya nan baya shi kenan suka zagaya baya sai ga ɗan wani kwari ya kafe kwari akwai ɗan ruwa haka a ciki sai suka haura suka haura sai ga gonan goro shi kenan suka tsinki goro suka tsinka da yawa da yawa shi kenan aka ajiye su sai aka tabo da shi mutumin shi kenan ya tafi da goro gida ya je yana cin goro yana cin goro goro kai shi kenan sai ya ce to yau kan ba ina wanda ce ni ba bari in je tunda na ga gona a kusa kusa take sai in je sai in sai in je ko sai in dawo ba sai ya wanda ce ni ba ya je shi ya wuni yana yawo ya wuni sai ya male sai ya ce bari koma da ce ni haka ke yanzu ba ya sai ya dawo sai ya gan shi ya yi kutu kutu ya ce ina daga ina kake alama ka gaji kamar ka yi tafiya ne mai nisa ya ce goro na ne ya kare shi ne sai na ce to ba ina wanda kai ba bari je in ciro goro tunda na ga gona a kusa da ke ce la wato kaga mun dan yi baya nan ko yace ba ga wani kwari da muka tsallaka ba ita ai ko jin fara ne shi ne aka nade min shi ya dawo dan wannan kwari ne ruwa dan kadan kojin fara da yadda muka shiga can ne da sannan muka samu gonan goro shi za yake ina tsin ko abun da a nesa yake ina zaune saboda hannun namu da zaka na yake ba ma su da ke an mika da abun shi ke yana zaune sai abun ita ba da jari ko cewa an fi biriji birijilayya ma la yablugu jiyadu awama yace ina tafiya da kafata in taka in je inda dawakai dawakai in an ba su shekaru ba za su iza wannan wajen ba ni ku a cikin taku biyu uku na isa wannan wajen la ilaha illallah wani daga cikin irin wannan yace wa qalu aya hadha tarakta salataka wa lam ya'lam anni usalli bi makkah yace suka dinga tarwai na ban sallah ba na sallah ba na sallah don sani ba da lokacin sallah yayi nakan yi alwala da na shiga ɗaki na sai ga ni a kaba shike a nan zan yi sallah a yi duk abin da zai yi shike na kuma da ka kuɗe kuma na sake dawa la ilaha illallah wato ɗan uwa me yasa gwamnati idan kana da kokari za a dinga ɗaga ka daga level zuwa level ana ƙara ma salari ana kai ka matsayi saboda gwargwadon ƙoƙarinka gwargwadon yanka ɗinka da sauransu kwaliti naka shi yake kai ka dukkan matsayi har ka je stage har ka je wai wai har na yan sanda bisa to ai hadaran Allah ma haka abu ne idan ka dage da himma da aiki da kokari da hana ido bacci sai ga ana ta daga ana ta daga ka sai dan to ni ka bar mu anan muna da fama da abubuwa kai kuma ki ka da sai dai ka taɓo yau sirrin ka kawai ba ka gaya mana amma ka riga ka riga a cikin Allah tabaraka ta'ala abubuwa da yawa ana yi da kai mu mu sani ba tunda mun bacci muka ba gaskiya to wannan shi ke saboda haka da wasu ɗin maza a ba su shekaru da yawa suna gudu ba za su isa wannan wajen ba ne kuma ɗan taku ma ɗan zan gane a wajen ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fa abin da nake faɗa fadla ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama a cikin bayan ba yace wa arabtu badani qudwa qudwa yace kuma sai na san jikina gaba gaba gaba gaba na jikina duk gaba na san ta yace azaman azaman kuma sai na san wato jikina kashi kashi kowane kashi na san shi na san sunansa na san irin tasbihin da yake yi wa Allah na san a wannan wajen da yake zaune zaman me yake yi usbatan usbatan na san jikina jijiya jijiya kowace jijiya na santa na san sunanta na san inda take zaune nan me take yi me ya aje ta a wajen sannan kuma na san irin tasbihin da take wa Allah su boye nan waliyai suna da abin mamaki ka san mamaki su yanzu misali da yake lissafa cewa ya san wannan gaban wani tasbihi yake wannan kashin wannan tasbihi yake wannan duk sai yana jin tasbihin nasu kuma jin na wannan bai hana jin na wannan la ilaha illallah yace yace lahamatan lahamatan sai ranto na san jikina nama nama duk tsoka tsoka na san na- naman jikina sannan sha'arakan sha'arakan duk gashin jikina na san shi kowane gashi ɗaya a jikina na san shi na san sunansa na san aikinsa na san sirrin da yake wa Allah kaga kai kan baka san ma kanka ba to shi kan shehu ya san kanka gaba daya eh tun da tare da tare da duk filin gashi na jikinsa ya san sunan wannan filin gashin kowane daya ya san martabarsa ya san zaman me yake ya san kuma irin tarbiyyar da yake wa Allah to bari ku ji abin mamaki sai ya ce fa wajadtu fi kanis adli min zambil ayman maktuban fiya alhamdulillahi rabbil alamin asara magashi sai ya ce sai na ga an rubuta a haƙar ƙarina in ka ƙirga na ɗaya na biyu na uku in ka je na biyar. To na biyar ɗin a gefen shi na dama sai na ga an rubuta alhamdulillah ya rabbil alamin kafa goma. A haƙar ƙarina ba yace in ka ƙirga na ɗaya zuwa na biyar to a na biyar ɗin can gefen dama an rubuta alhamdulillah ya rabbil alamin kafa nawa goma. an rubuta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim shi ma kafa goma duk a jikin wannan kashin hakar gari din na biyar din sannan an rubuta astaghfirullah alazim shi ma kafa goma amma kamar za ka yi mamaki ko da wani alƙalami aka rubuta sai ce bi kalamin kudura da alƙalamin kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kuntu ata'ajjabu min zalika yace shi ni ma ina mamakin haka a ashe da ba dai aure ne nake ban san kaina ba ma yanzu kuma ga shi duk an sanar da ni kaina la ilaha illa yace balan ma balagtu 40 sana yace yayin da na kai shekara 40 tip yace wa kansa da ashkurin da wata biyar wa duk alayalin da wasu ɗan garare wanda ba su kai goma ba jazabani Allahu ilayhi shi Allah ya gani zuwa gare shi fa wajadtu hunaka sayyidan taqalaini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace kawai sai naga annabi Muhammad a fili fa ba a bacci ba to ai sai mun ga maka shehu tijani a fili ya ga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tariƙar tijaniya to wata kila ko abin zai maka nauyi to ga nan shi wani masan koji a littafin sa walan ma balagtu wanda ya rubuta wanda ita ba ba kuma kowa ya san littafin sa ne kuma shi ya rubuta ita sai na ga shugaban mutane da aljanu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ahu sahaba tare da shi akwai sahabban sa ai jiya mun faɗa cewa cewa tun na wannan duniya har zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai har zuwa kogi al'arfi har zuwa sama da abin da yake al'arfi nan kuma ka dawo nan duniya ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa can ƙasan ƙasa ta bakwai bangon duniya ha bayan bangon duniya na gabar da na yamma da na kudu na arewa babu inda babu annabi Muhammad babu wannan wani saboda shi Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan talibai saboda haka manzo Allah rahama ne duk inda Allah yake rabbu mun san ba inda Allah baya nan duk inda Allah yake rabbu to shi ko manzo Allah rahmatu Allah ya sanya shi zama rahama saboda haka da shi dukkan rayuwa take rayuwa duk wani abu mai motsawa da ma mara motsawa to ya samu ne da hasken manzon Allah kuma ya wanzu ne ya tabbata da hasken manzon Allah to ita ce ma'an sahaba yace kuma tare da sahabban ba shi kadai ba wal anbiya da annabawa wal awliya da waliyai sun marahabu bi sai suka yi maraba da to nan za ka yi mamaki a'a kasuwa a Sokoto garin da ne ba yace amma mara abu da ni suka yi ba da su bai yana bai dama suna wajen la ilaha illallah to ai shi wanda yazo ba ko shi ake mara to da ka shiya yake ni din sai mara bude bari mara to yace wa ajil suni wasahum suka ajiye ni a cikin a cikin suka ajiye sun ma'ata gautu sakalaini sai ga gauti na sakalaini sai ji abdulkadir jilani ya zo shi abdulkadir jilani da mun san shi abdulkadir shehu usman dan kodiyo dan dalilan mene kadiriya to ya kamata ga duk mutumin da tunda duk mun yarda da shi to ya kamata kai ma kalma dan dalila akalla ko kadiriyan ka dinga yi yayi aiki ya ka zauna kuma ka yarda da shi Usman dan Kodiyo waliyi ne ga irin matsayin da ya samu a wajen Allah kuma ya dariƙa sai kuma baka dariƙa ta karba shi dariƙa ba sabon abu bane ka je ka akwai mu'addaman kadiriya suna nan da rashe ma idan malam Muhammad ka ce ka je ka karba ka zama ba kadiri saboda koyi da waye shi Usman dan Fodio kuma shi kan duk mun yi itibaki mu din Najeriya cewa waliyin Allah to kuma ga shehin sa a yanzu ya zo shi shi ta bukatar Jilani Allah ya kara masa ita yace sai gashi nan ya zo shi bi saujin akhdari da wani tufafi kuru ma'ana wata alkibba haka mutarrabun bila ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan alkabba an mata ado da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa imamatin ga kuma rawani a hannunsa shi ma muqarrabatin bi qul huwallahu ahad shi kuma an mata ado shi wannan rawani da qul huwallahu ahad Allahu samad zuwa yace wa nawalahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa shi da Abdul Jilani sai ya dauki wannan alkabba da wannan rawani shi mika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala anan ka kudu baka yana sai mika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dammahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma sai rungumi wannan alkabba da wannan rawani zuwa kirjin sa ta haka na dan wani lokaci ثم ناوله ما أبا بكر الصديق sannan ya miƙa wa sayyidina Abubakar Siddiq wato ba mun ci manzo Allah sai yana ko ina ba to ku sani ba ba rabuwa da sabon na banna annaba nan suna nan biye da shi mala'iku nan suna nan biye da shi ko ina yake sallallahu alaihi sallallahu alaihi saboda haka sai ya miƙa wa sayyidina Abubakar shi kuma sai na Abubakar bayan ya rike shi ma sai wa ila Umari sai ya mika wa ila Umara ya mika Umar al-Faruq wa ila Usman ya mika kuma sai na Usman shi ma daga nan ya mika wa sai na Ali karramallahu wajhahu shi kuma sai na Ali kuma ila Yusuf alaihi salam shi kuma ya mika wa annabi Yusuf an ce muku hadda annaba zala duka suna tare da shi je ba mun yi karatu a kan ruhi ba rayuka ba duka na hada jikunan nasu ba ta san shi karatu wato dole ka yi shi da yawa to shi za dole irin waɗannan abubuwa ko koye su ba a bayyana su ba yana da illa sosai saboda sai son kuɗi ya gamu ba mu san fadan Allah tana neman mu ba ga kujeru nan mu zo mu hau to shi kuma mun tafi wajen neman tebare duk tunanin ya kare ana ku labarin Allah kuma tana nan tana jiran ga kujeru ba kowa a kansu ana gungunwa dan biyayya kaɗan za ka yi aure da kai kujera to kuma mun gagare yace wa raddahuma yusuf ila sayyidi abdul qadir jilani sai annabi yusuf ne sai ne da kuma hannu sai na abdul qadir jilani sai da abdul qadir jilani Allah ya kara masa ita faƙalu lahu sai suka ce mata albisku wa alminhu su gaba ɗayan sai suka ce to kai ida buƙatar jelani ɗaurawa shehu usman ɗan koje wannan rawan sannan ka ɗaura masa ta masa wannan alkabba kaga abin da daga yan boko suke in ka gama makaranta a a zo a maka girmamawa ba ka wani hula na musamman ka wani abu duk sun dauka ne a nan wajen to yace sannan ka ka kira shi kuma da sunanka wanda aka kebance shi da shi yace to sai ya zauna da ni wa albatani wa ammamani ya sanya min wannan wato alkabba sannan ya daura min wannan rawani ya yi kirari da sunana cewa imamul auliya'i ni ne shugaban waliyai amma na zamani na na zamanin sa wa amarni bil ma'rufi kuma ya umarce ni da abubuwa masu kyau wal hani ayil munkarati duk abubuwa murana kuma yace duk in guje su wa qallada li sayf al haqqi ya rata ya min wato takobi na gaskiya wa sallahu ala ala a'da'illahi kuma ya zare wannan takobi a tsamaki ya Allah suka yi umarni da abubuwan da suka yi umarni wato har jihadin nan shi sa ku fahimci wani abu duk mutumin da bayya kan hanyar tsufaye ya ce zai zo ya jaddada muku addini zai kawo muku fitina ne kawai amma bai iya jida a jida addini matuƙar ba kan wannan hanya da tsufaye ke ba zai iya ba misali yanzu aka sai a samu wani bakalafi ko a sai izala ko wani wanda zai ba ma a cikin wannan hanyar su ba yan ɗari kullum yake ba sai ya ce zai yi tasdidin addini misali kamar da Muhammad Yusuf mai boko haram ya yi kokari zai jinta da addini ya tabbatar da gwamnatin musulunci gwamnatin Qur'ani zai ja a saka shegu ne amma abin ba zai yi ba saboda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka ba irin wulaƙancin da ba a masa ba amma da ba amar izini ya tashi ya yaƙi kafiran nan ba ya yaƙe su ya yaƙe su ba yaƙe su ba har ya gama shekara goma sha uku na maka bai yaƙi kowane kafiri ba me Allah yake ce masa fasbir kai hakuri fasbir kawai hakuri yake ta baki a ce yaƙi ba a yin shi sai da izini sai an maka izini tashi ka yi doki ka yarda ka tashi ka yi ba ka da matsala amma haka filau ka tashi za ka ja a kakkace mutane a kashe ka kai ma dole ne da izini abu ne to kai baka biyo ma hanyar da izinin zai yi ba balle za a kai izini saboda haka idan suka umarce ni da abin da suka umarce ni da shi abubuwan da ba sai na ambata muku ba dama akwai wani abin da za a faɗe shi akwai wani abin da ba za a faɗa ba to haka haka yake suka min alƙawari kuma suka ce wannan wuridi da na gani a cikin haka karina to duk wanda yake so to lalle in bashi kuma duk wanda aka bashi Allah zai bashi duk wanda aka bashi wannan wuridi ya riki Allah zai bashi ceto a ranar lahira na dukkan almajiransa dukka in zai ka rike wannan wuridi da izini da wajen shehi ya baka wannan wuridi ka rike a matsayinka na bakadiri to za ka ce dukkan almajiran to wannan wato mulakkas ne na ɗan akuro mana shi daga wannan littafin ne saboda mu gane matsayin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka bi Allah kuma wani irin takunci Allah ya mutu wani irin kyauta Allah ya mutu wani irin alkhairi Allah ya mutu ko wannan kuma ba a rufe take ba ba a rufe ta ba ba a rufe ta ba kofan da aka rufe na annabta ne ba za ka taɓa zama annabi ba wannan ka duk iya ƙoƙarinka amma ka zama wali wannan ba a rufe ba har yanzu in kai ƙoƙari za ka iya zama duk abin da za ka zama saboda shi Allah bai ce zai ba mutane kaza ba ya hana mutane kaza ko iya mutanen farko zai ba banda mutanen ƙarshe ko mutanen ƙarshe banda mutanen farko a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai saboda haka kokari ake so mutum yi a inda muke tsaye nan mu ara motsawa gaba ke shi ma ba kawai yana barci abubuwan suka tabbata har ba wata yake cewa ku gaya wa wanda za su zo a bayan mu suna cewa suna mu ne suna mu ne mu ba mu san barcin dare ba ba mu san cin abinci da rana ba azumi muke mafi yawan rayuwar mu azumi muke dare mu kuma ba mu san barci ba suna ta tsayawa ake takasce kaga hadda wannan matsayin nasa da abin da ya samu a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in aka ɗauki wani wani wani sirta ma'ana waliyan ta kanta zaman tuwa ta wali da kuma matsayin shi kuma shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda a shi Ibrahim ya Allah ya kara masa yadda to shi kuma wato ya take shi a kafar har kaman babu shi sai Ibrahim ba ya take shi wannan kaman ma babu shi shi ma ko haka sai wuce jari ya take kaman babu shi to haka saboda shi kyautu jami Allah kara maka yadda in dai waliyi ne sunanka tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salam in dai waliyi sunanka kai ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane ba sahabin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai waliyi sunanka Allah ya masa alƙawari tun daga annabi Adamu alaihi salam har a tashi duniya in dai sunan sunanka waliyi to kana karkashin shi a madar tijani Allah ya kara maka yadda ana ƙarƙashinsa shi ne shugaban dukkan waliyan duniya to wannan Allah ne yake bayarwa shi yasa ma in ka tsinci zuciyarka akwai kiyaye shehu tijjani to akwai matsala ya faɗa yake cewa soyayyarsa kawai ka ji kana burka ko ba karbi da rika ba shi ma wannan wilaya ne kiyayyarsa kuma kiyayyarsa kuma masifa ce ga rayuwar ɗan adam kuma yana jawo cikawa ba imani saboda haka shehu tijjani da shehu ibrahim ya mu kiyaye sakin baki a kan abin da duk ba gane ba ga almajiran su rattakata ka tambaye mu za su ba ka ansa abin da ba gane ba wanda shine kulle ma kai kar ka biye wa zantuttukan mabiyansu har annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zaka biya zantuttukan makiyansa zaka shiga musulunci ma za ka shiga ba saboda makiyinka bare ya taba fadin abu mai kyau akan ka yanzu me yahuda suka mai da addinin musulunci me nasara suka mai da addinin musulunci sun mai da shi addinin ta'addanci sun fassara musulunci kawai da an ce musulunci ana nufin ta'addanci a'udhu billahi ko ba ka abin ke ba su ne ‘yan ta'adda, mu ba ‘yan ta'adda ba ne. Saboda haka haka ɗariƙun mutu ne, ɗariƙu ne na Allah ta baraka wa ta'ala wanda Allah yake sun, kuma wani zai ce tuya ɗariƙun suka zama da yawa, ba su da yawa su ɗari uku da goma sha uku, yadda ka gama zanni ɗari uku da goma sha uku, haka su ma su ma ɗari uku da goma sha uku, haka ɗariƙun su. Duk, duka wani manzo da ya zo da littafi to sai Allah ya cikar masa da wali shi kuma mai dariƙa ga cikin sa shi kuma sai tijani ya zo a kadamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikamakin annabawa sai ya zo tijani ya zo shi kuma cikamakin dukkan wani kan gane duk manzo mai littafi wali ne mai dariƙa haka wai na ɗari uku da goma sha uku wai na ma ɗari uku da goma sha uku duk wanda ka riga a cikin su zai kai ka har zuwa fadar Allah tabaraka ta'ala fadar manzon Allah in ma ba karɓa ba to karka ki su saboda son su yanzu ko baka so shi tijani ba ma'ana in dai baka zage shi ba baka aiwata shi ba za ka shiga aljanna ko baka so shi Ibrahim ba in dai baka zage shi baka aiwata shi ba za ka shiga aljanna amma fa zagin su aibata su wa'innan waliyi shi kuma ɗan kofi shi Abdullahi gwanzu manya-manyan malaman namun nan zagin su aibata su yakan zare mutum imani suna cewa man rabbana wa lan yakun ma ta kafira duk wanda ya zage mu bai tuba ba wallahi sai ya mutu kafir saboda haka ɗan uwa mu tuba tuba ila Allah jami'a mu tuba mu gyara ayyukan mu ba ruwanka da manya-manyan malaman nan waɗanda ba kai zamani da su ba ba su ci maka ba ba su sha maka ba yau in wuta ne ba shi kenan suna can cikin ta inda suka zasu mutu suna da Allah ba kwanan muka karanta ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalu amma kanu ya'malun wanda ya riga ya wuce shi kenan in wutan ne ma ya tadda ka in aljanna ne ma ya tadda kai abun da ke gabanka kai ta kanka Allah ya samu ya Allah ya mana jagoranci Allah ya ƙara mana son Allah ya son manzon Allah sauran bayan Allah ta dai rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a insha Allah za mu shiga